أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na sha bakwai a cikin tafsirin suratul a'raf yau da yardar Allah za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da takwas insha Allahu mun tsaya man yahdi man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah madaukin sarki yake cewa wa laqad zara'na li jahannama kasiran min al-jinn wal ins haqiqa mun halicci da yawa cikin mutane da aljanu ga wuta ta jahannama ma'ana duka yawa yawan mutane da yawa yawan aljanu mun halicce su ne don makamashin jahannama Allah ke ai anna Allah khalaqa kaseeran min al-jinn wal insi lin-nar Allah ya halicci da yawa cikin mutane da yawa cikin aljanu ya halicce su ne don wuta kurum wa hum alladhina haqqat alaihim kalimatul azaliyya ita ce kalma ta azal ta hau kansu bi shaqawati cewa su shaqiye ne yan wuta ne kuma duk wanda Allah ya halice shi dan jahannama fala khalasa lahu minha wallahi bai da makubata dole sai ya shige ta dole sai ya shige ta Allah ya mana afuwa to Allah ya yi rantsuwa ce walaqad haqiqa mun halicci da yawa kasiran min aljinni wal insi walaqad zara'na li jahannama kenan haqiqa mun kalmar zara'ana din tana nufin khalaqana ne hakika mun halitta da yawa cikin abin da muka halitta wa jahannama a cikin mutane da aljanu ga sifarsu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukatan la ya'maluna kuma la ya'lamuna biha alkhaira wal huda ba su sani ba sannan ba sa aikin alheri da shirya da wannan dukiya walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma ba sa ganin gaskiya ko hanyar gaskiya ko hanyar shirya da wannan idanu walahum azanun la yasma'una biha ga kunnuwa kam tafka tafka manya manya amma ba sa jin wa'azin qur'ani da waɗannan kunnuwa ballantana ma su yi tunani su ɗau izina dangane da wa'azukan da ke cin alkur'ani to sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya buga misali dangane da jahilci irin na waɗannan mutane da bata ya ce ula'ika kala na'am kun ga waɗancan da aka ambata muku kamar dabbobi suke balhum adall kai bari ma sun mafi dabbobin kala an ami fi anna himmatahum fil akli washurbi kawai wattamattu'i me yasa Allah ce kamar dabbobi ne kamar dabbobi ne himmar su kawai akan ci da sha ne ya za su ci ya za su sha kurum fil akli washurbi ya za su ji daɗi ya za a aure mata ya za a sha abin sha'awa ya za a hau abin hawa a ji daɗi Allah ce to waɗannan masu mafi dabbobi ai gwanda ma dabba ai dabba dabba ce amma ɗan adam a halice ka da sifa irin ta ɗan adam ka zama bahimatun fi mislahi bashar ka zama dabba amma a cikin wato wato diri irin na ɗan adam to Allah ya sauke ula'ika humul ghafilun lalle waɗannan su ne gafalallu lalle waɗannan su ne rafkanannu ka iya ce da su taɓaɓɓu wanda ba su dace ba ya koyan uwana wannan aya tana nuna mana haƙiƙa lalle wannan rayuwar akwai abun tsoro ƙwarai da gaske a cikinta lalle akwai me abun tsoro abun firgici abun tashin hankali tunda Allah ya ce da yawa yawan mutane kayan wuta ne da yawa yawan aljanu kayan wuta ne duk waɗanda suke da idanu gwara-gwara amma ba sa iya ganin gaskiya da idan sun zama kayan jahannama duk wanda suke da kunnuwa maka-maka gashi kamar suna ji amma su baya jin wazi wallahi sai dai ya ji wani abu ba dai ya ji wazi ba wannan kayan jahannama ne masu zuciya zuciya mara amfani zuciyar kafirci zuciyar butulci an yi hasara wata rana na na Aisha ummul muminin Allah ƙara mace yadda cikin hadisin da Imamu Muslim ya ruwaito shi um, take cewa manzon Allah sallallahu ya riski jana'izar wani yaro a Madina min sibyanil ansar cikin yara ƙanana na mutanen Madina sai Aisha din sai take cewa tab wannan yaro ya dace tuba lahu ushurun min asafiril janna kai wannan ya samu aljanna ya dace ai wannan kamar tsuntsu ne ma daga cikin tsuntsayen gidan aljanna manzo Allah yana jin ta ta faɗi wannan magana kun ga yaro ne karami ko sabi aka ce yaro ne karami ta ce ya ji daɗi wannan yaro ɗan aljanna ne kamar ma tsuntsu yake cikin tsuntsayen aljanna sai annabi ya ce da ita ke sallallahu alaihi wasallam wa ga miki dan aljanna ne ka ji kai wa ya gaya miki kuma ya aka yi kika sani wa ma yudriki ya aka yi ki sani ba ki san cewa inna allaha khalaqa aljannata wa khalaqa laha ahlan Allah ya halicci aljanna ya halicci yan aljanna wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahlan kuma ya halicci wuta ya halitta mata iyalanta ya ce ‘yan wuta ne, su ma kuma suna nan fi aslabi a ba'ihim tun cikin tsatson iyayensu, a ilimin Allah ya san wannan yaron an haife shi fanɗarewa zai bai zai ba Allah ba, a ilimin Allah ya san wannan jaririn in an haife shi idan ya girma zai ba Allah, ni ne da kai ba mu san gaibu ba, amma shi Allah shi dai san komai nasa. to dan me Aisha zaki zo ki ce wannan dan aljanna ne ya aka yi kika sani cewa dan aljanna ne ma'ana ma'ana Allah zai bashi aljanna wa ga miki me munasabar wannan hadisin da wannan aya shine annabi ya ce Allah ya halicci wasu mutane dan wuta Allah ya halicci wasu mutane kuma dan aljanna kuma kowa yana da gida guda biyu babu takurawa yana duk wanda ka gani a duniya yana da gida a aljanna yana da gida a wuta haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama da gidansa na aljanna da gidansa na wuta idan mumine suka shiga aljanna kafirai su za su gaje gidajensu na wuta idan kuma kafirai suka shiga aljanna ko fasikai suka shiga wuta kai to muminai su za su gaje gidajensu na ina na aljanna to yi kokari ka zama cikin yan aljanna kakka bari ka zama cikin yan wuta kakka bari duk yanda za ka yi ka yawaita aiki ka bi hanyar mutanen kwarai ka zama mutumin arziki ka zama salihi ka takaita son duniya ka daina shiga cikin fitina da rikici kakka bugi wani kakka sari wani kakka kashe wani kakka kona gidan wani sai ka zama mutumin kirki ba ruwanka Allah ne a gabanka shi kake bi duniya ba ta tayar maka da hankali don ka rasa ta da ita da kashi da ka rasa duk ɗaya wallahi ya kamata mutum ya je neman kashi bai samu bai nuna damuwa kashi mai ɗoyi to wallahi gwanda kashi akan duniya ga waɗanda suka santa Allah Allah kuwa me yake cikin ta in banda bakin ciki ba da bacin rai ka gaya mun me yake cikin ta me yake cikin ta da ke cikin ta shi yasa annabi ya ce ba abin da ke cikin duniya in banda na alheri in banda ambatan Allah da da bin Allah a ciki mutumin da ya fi kowa gata sai ga ya mutu ko ba ka bane kai Allah mana afuwa wanda ya fi kowa talauci kuma sai ta zama ya ƙi mutuwa a yi ta jiran ya mutu abin ya gagara ya matsu ma shi ya samu ya lallaba saboda zaman san baya jin daɗin na mala
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وترانا ونمتن ya zo yin sallah a cikin sallarsa sai yake addu'a yana kiran ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahman ya yawaita kiran ar-Rahman sai mushrikan maka suka ce a ga Muhammadu kuma yana ta da awancewa yana bauta Allah ɗaya yana cewa Allah Allah yau kuma ga wani mabiyinsa mun ji yana ar-Rahman ba ku gane ba ko? su mushirkan maka sun saba suna jin annabi yana cewa Allah Allah yake kira Allah suka saba ji popular suna na ubangiji shine Allah to amma yau ga wani ya zo yana yin sallah yana addu'a sai aka je yana kiran ar-rahman ar-rahman suka ce a fama balu hadha yadu usnaini me ya samu wannan shi kuma Muhammadu da yace ayi tauhidi a kade ta Allah shi daya yau kuma yana kiran Allah biyu ya kira Allah ya kira Ar-Rahmanu kenan Allah Muhammadu ya zama guda biyu kawai sai Allah ya saukar da walillahi al-asma'ul husna gaya musu ya manzon Allah Allah yana da sunan nake kyawawa wanda sun fi kyau kyau ko ba ga bane to fad'uhu biha al-asma jam'u ism ba suna ɗaya ba Allah sunansa ba kwaya ɗaya bane شيني الله الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الوانين المهيمن ga sunan tarin yawa sun fi fadarin da ake fada wane ɗari wane ɗari biyu wane ɗari uku sunan nakin Allah la tu'addu wa la tuhsa to ba ɗaya bane ya ku mushrikan makka walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha idan za ku roƙi Allah ku roƙi Allah da waɗannan sunan nake ba wai sai Allahu kaɗai ba kalmar alhusna ta anisi ne na alhassan kaman alkubra da alkabir da as-sughra da as-saghir ku yi addu'a ku roƙi Allah da kowane suna وذروا الذين يلحدون في أسمائه كربدا كواتردا شيني ذروه ku rabu da waɗanda suke ainihin wato barna shine yulhidun suke barna cikin sunanakin Allah tabaraka wa ta'ala a kira'ar Hamza wa zarul ladina yalhaduna a maimakon yulhiduna ku rabu ku watsa kashin waɗanda suke ainihin la wato ya wato wato barna a cikin wato sunanakin Allah tabaraka wa ta'ala alhada yulhidu ilhadan ana cewa kuma lahada yulhidu lahudan ko lahudan menene ilhad shine almailu anil haqq masu juyar da gaskiya daga gaskiya su juya su koma ƙarya al'udulu anil haqqi wa idkhali ma laysa minhu fihi kaucewa gaskiya da shigar da abin da baya cikinta cikinta shi yasa ake ce da mabarnaci a addini sai a ce fulanun alhada fi dini wane yayi barna a cikin addini wa lahada wa lahada ana cewa lahada kamar da Imam Hamza ya karanta a kira'arsa wa zarul ladina yunhiduna fi asma'i wadannan sune mushrikai kenan waɗanda suka canja sunannikin Allah dangane da yanda suke sunannikin Allah kawai suka ɗauka suka danna guma kansu sunan Allah sai su ba gunki shi suka ƙara suka rage duk a cikin sunan Allah suka ciro sunan lata daga Allahu lata daga Allahu Uzza daga Al'azizu duk suka ciciro manata kuma daga cikin sunan Allah almannanu kaga wannan shine yahiduna fi asma'ihi kamar da Abdullahi dan Abbas ya fada da Imam Mujahid ko kuma su rinka daukan gunki sai sa mai sunan Allah gunki fa gunki da Allah baya son bauta gunki kawai sai a sa mai sunan Allah la ilaha illallah yulhiduna fi asma'ihi ay yakdhibuna fi asma'ihi masu ƙarya dan ambatawa gunki sunan Allah ai ƙarya ne zauna ma kanu ya'malun da sannu za a yi musu sakayya dangane da abin da suka kasance suna aikatawa ran tashi alkiyama sayyidina abu huraira Allah ƙara masa yadda kamar yadda imam bukhari da imam muslim suka fitar da hadisin sahihi cewar ya ce annabi sallallahu alaihi yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle Allah daga cikin sunan nakin sa akwai sunan naki guda 99 mi'atan illa wahida ɗari ba ɗaya man asaha da khalal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunan naki to zai shiga aljanna innahu witrun yuhibbul witra Allah mara ne old ne yuhibbul witr kuma yana son mara shi tabaraka wa ta'ala ɗaya yake tilo fardun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad kwaya ɗaya ne to komi kuma Allah yana son mara baya son abu da yake wato ya fi son shafa'i ya fi son mara ɗaya uku bakwai tara sha ɗaya sha uku sha biyar sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya wa haka za da walai so jama'a wannan hadisi da imam abu hurairu ke cewa manzon Allah yana cewa Allah yana da suna 99 ba cewa aka yi ba ku fahimci hadisin da kyau ba cewa aka yi sunan nakin Allah 99 ne kawai ba yana saboda akwai waɗanda suke fahimtar hadisin a haka wadda kuma gaskiya kuskure ne ba ana nufin wai sunan nakin Allah 99 bane ba a'a daga cikin sunan nakin Allah akwai guda 99 wanda ya haddace su ya kiyaye su kamar ya haddace ya kiyaye kawai mutum ya je zauna ya hadda sai shiga aljanna a'a ya haddace ya kiyaye aiki da abin da sunan yake ciki to zai shiga aljanna abu na ɗaya a nan na farko dai bai tabbata ba annabi ya ayyane sunan nakin hadisin da ya zo riwayar imamu tirmizi da ya jero su guda casa'in da tara a jere hadisin da'ifi ne bai inganta ba wanda ya kawo Allahu ar-Rahmanu al-Maliku al-Quddusu as-Salamu al-Mumin wanda ake haddace wannan hadisi ne guda ɗaya a riwayar tirmizi ya kawo shi aka ta bugawa to iyakance su ɗin keɓance su a ce waɗannan su ɗin su ne casa'in da taran to bai inganta ba don ko ba annabi ne iyakance su keɓance su ba sallallahu alaihi wasallam shi sa Sheikh Muhammad bin Salim Usaimin yana da wani tafi mai kyau al-qawaidul musla yana da kyau tullabul ilm ɗaliban ilimi da suke da sha'awar karatu musamman a babin tauhidi al-asma wa sifat lalle ne samu wannan littafi la yustaghna anhu ba a wadatuwa da barinsa shi kansa da yazo ya ta kirkiro wato ba kirkirwa ba ya ta kwakwalowa sunannakin Allah sama da ɗari da wani abu ya jero da waɗannan ɗan da wasu gaba ɗaya da yawa ya jero su kenan sunannakin Allah idan ka shiga alkur'ani za ka yi da ɗari biyar ma ku fahimci wannan to sirrin anan shine idan mutum Allah ya taimake shi a cikin sunanakin Allah ya samu guda 99 ya kiyaye su yayi aiki da su insha Allah dan aljanna man ahsaha dakhala aljanna abu na gaba anan shine yaya ake yin aiki da sunan Allah ka yadda da ma'anar na biyu kuma idan za ka yi addu'a to ana addu'a da sunakin Allah kaga ai Allah cewa ولله الأسماء الحسنى الله أكبر Allah yana da sunannaki kyawawa, ku roƙe shi da waɗannan sunannaki, Allahu Akbar. Idan za ka roƙi rahama sai ka ce, Ya Rahman, Ya Rahman Urhamni, Ya Rahman Urhamni, Ya Rahman Urhamni. Idan za ka nemi buɗi sai ka ce, Ya Fattahu, Iftahli. ya fattahu mai buɗe kaman buɗe arziki kake nema ya razzaqur zukhni ya mai azurtawa ka azurta ka kana ta aiki kana more sunan nikin ko ba ka bane ya alimu allimni ko ba ka bane ya alimu allimni ya basiru basirni ya mai gani samun gani mai kyau ya sami'u asmi'ni ya mai ji ka ji yadda ni ka bani ji mai kyau jin gaskiya ya kawiyu kawini ya mai ƙarfi ƙarfafa ni to ka kana ta aiki da su to shine fad'uhu biha in ba ku albishir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisi sahihi yace duk mutumin da yazo zai roki Allah ya kira waɗannan sunannaki ya shimfiɗa da su ya tawassuli shi to Allah yana karba musamman kalmar ya rab annabi ya ce duk wanda yazo addu'a ce ya rab ya rab ya rab ya rab rabbi ya ubangiji na kamun kaza wanda Allah ya ce Allah Allah ba zai bari ba wannan ya sauke hannunsa ba tare da an karba ba ku yi addu'a ku roƙi Allah watakila yanzu yanzu ka ga biyan bukata watakila kuma bayan wani lokaci ka ga biyan bukata amma alkawari ne in ka roƙa Allah zai karba jama'a wannan ni'ima ce ba kowa yake samun ta ba wallahi kuma da Allah ka gwada duk abin da kake so din ka roƙi Allah ka yi tawassuli da sunan nakin sa din ka gani kaga ashe akwai bukatar ka karanta sunan nakin ka san su Allah ka ƙara mana imani da kai da sunan nakinka sai ji zauna ma kanu ya amalu ne kuma Allah ya nuna mana mabarnata kafirai mushrikai suna barna a cikin sunan Allah suna kiran sunan gumakansu da sunan Allah ya rab ya rab ya rab Allah ka yaye mana halin da muke ciki na fitina Allah ka yaye mana na'am aramu وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah ya ce daga cikin waɗanda muka halitta akwai umma abin da ake nufi da umma shine isaba abin da ake nufi da isaba shine jama'a daga cikin abin da muka halitta akwai jama'a ya haduna bil haqqi suna shiriwa da gaskiya kuma suna shiryarwa da gaskiya aiko haka ne tabbas ba duka ne aka zama batattu ba malam eh na'am wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiya suke yin adalci kuma da shi ne suke kiran mutane zuwa ga mana da suna kiran mutane zuwa gaskiya um, abdullahi dan abbas suke cewa abin da ake nufi a nan umma shine al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabbai almuhajiruna wal ansar da tabi'ai alladhina tabauhum bisanin ila yawmiddin ya tabbata a cikin hadisi sahihi cewa idan manzo Allah ya karanta wannan ayar wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun sai ce hadhihi lakum wa qad utiya al qawmu bayna aydikum mithlaha wannan ayar jama'a ta kuce wannan ayar ta kuce amma an ba wasu al'ummomin ba ku ba irin wannan wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun su ma a cikin jama'ar annabi musa ma akwai manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a hadisin da Imam Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ƙara masa yadda ya rawaito riwayar Imam Bukhari da Muslim yace manzo Allah yana cewa la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah ba za a gushe ba a cikin al'ummata za a samu al'ummar da take tana tsaye ne insha Allah da umarnin ubangiji la yadurru man khadalahum wala man khalafahum wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu baya cutar da su fa dan ka tabar da su bai dame su ba dan ka cutar da su ma bai me bai dame su ba hatta ya'ati ya amrullah suna nan akan sunnar annabi suna nan akan aqida har sai al'amarin ubangiji ya zo wahum ala dalik suna kan wannan yanayi su ne ahlus sunna kenan imamu ahmad ya ce to idan ba ahlus sunna ba to su ake nufi to ne ahlul hadis mabiya hadisan annabi mabiya maganan manzon Allah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum duk wanda ya saba musu ko ya tabar da su ba ya cutar da su suna nan ko ana dakawa a turmi za su yi sunna ko a je a dawo ko ina ma za a je ko ma me ma ko ma wai waye ma ko me ma dai sunna za a yi ta da yaddar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wadanda suka ƙaryata ayoyinmu inji Allah sanastadrijuhum za mu yi musu istidraji me istidraji ana ce da shi yaki maimai in baka gane ba ana nufi da shi kamun talala sanastadrijuhum za mu yi musu cafka za mu musu kamu na talala kamar ya me kamun talala kana zaune a wannan masallaci da akuyarka ka daura mata doguwar igiya daga nan sai ta je har me suna wacce unguwar ma waccar unguwar fa nace dan agundi ka ji wai gadan kaya a ya kamata a yi wa 'yan gadon kai karaɗe tun nan nan ka ɗaure kana da igiya a hannunka ustaz daga nan ba gadon kai wanda ta fari zai zaki dan ana lokacin da ka zo kama ta akwai wahala kawai igiya za ka ta ja kai ta ja kana tarewa za ta dawo hannunka to haka Allah tabaraka ta'ala yake wa kafirai da masu kare ta ayoyin shi ka tafi duk inda za ka je ka zagaya inda za ka zagaya amma wallahi za ka dawo hannun Allah daman shi ya halice ka shi ya baka dama kai abin da kaga dama ba dai dan adam bane ba kai minha khalaqnakum minha khalaqnakum da wannan kasar wa fiha nu'idukum ciki za mu dawo da kai wannan kasar wannan wadan ta taba maka riga za ka yi ta wanki da guga wa minha nukhrijukum daga cikin ta za mu dada fitar da ku tarata nukhra karo na gaba kuma to me dan adam wallahi ba komai bane sanastadriju min haythu la ya'lamun Allah ya ce wa umli lahum ina yi musu jinkiri Allah ya yi fushi kenan ce ina yi musu jinkiri amhaluhum wa utilu lahum muddata amrihim ina jinkirta musu ina ba su nisan kwana liyatamadau fil ma'asi dan su ci gaba da yin barnar eh kaga an ba mutum dama yana tabarna ya sauka ya sauka ya sauka ya ki sauka ana tabarna ana ta ta'addanci ana ta kashe bayan Allah wa umli lahum inna kaidi matin kawo mutum ne zai samu dama yi ta cutar mutane yayi ta kafirci yayi ta shirka ya yaga kowa ya zagi Allah ya zagi manzon Allah yayi duk abin da ya ga dama babu halal babu haram a tattare da shi wa umli lahum inna kaidi matin lalle kaidi na Allah fa yace kaidi ba sai na fassara maka kaidi ba yi makarin ubangiji tabaraka wa ta'ala da kaidinsa da kamun ubangiji da uqubarsa matinun mai karfi ne kenan inna akhdhi qawiyyun shadid lalle cafkata cafka ce mai karfi mai tsanani Abdullahi Abbas ce lalle inna makri shadid wannan aya ta sauka ne ga masu yi wa Allah isgilanci Abdullahi Abbas ya ce dare ɗaya Allah halakar da su to wannan ‘yan uwana aya tana nuna mana duk abin da mutum zai samu na dama a duniya ku ba shi lokaci kowaye wallahi malam komi yana da lokaci ai malam duniya wani lokacin tana da daɗi idan ka tuno ba mai tabbata a cikinta komin daɗe wanda za ka yi akwai lokacin da za ka zo ba ka da amfani idan kuma kana da amfanin to amfanin bai wuce naka ka kai kai kanka ba akwai lokacin da ba za ka yi wani amfani ba yanzu ne mu dai yanzu a kusa kusa kusa kusa din nan duk mutumin da ya rataye shekara tamanin da wani abu to gaskiya ina jin ko wani abu ma aka zo ba a sashi a lissafi ana ganin wannan ai yayi expire kawai tamanin ka duba tamanin fa yau naira tamanin ko dubu tamanin yanzu yanzu kafin nan daren nan zaka je ka buge ta to wallahi mai shekara tamanin yanzu saba'in da wani abu ma wallahi duniya dai sai dai ga dai ana cinta amma wallahi ko ya so ko bai so ba wallahi tana nan tana kwankwasa masa kofa an yadda tana kwankwasa wa jariri ma kofa an yadda amma wallahi mai wannan shekarun to shikenan to sai ka tsaya ka duba nawa ne yau shekara ta wannan kamar yaushe ne dan Allah muke cewa za mu bada hutun Ramadana a karatun nan gashi wai yanzu har Ramadana wai ta zo yana cewa wai bai fi sati kaza ba fa haka fa kwanakinmu suke tafiya ba kaga kai din nan na san ka kafin wannan lokacin da yaro ne kai karami amma yanzu duka kumbura sai haɓaka kake ta yi kuma muna nan wata rana zaka zo kai gemu muna nan muna gani in ba sa akai ba sai gemun kama ya funawa yawa kuma ya funawa fari ma haka rayuwa take ko ba haka bane ba raguwa muke wallahi zaka ce raguwa ne saboda amma za mu ce karuwa ne mu a ganin mu amma raguwa ce to me a cikin duniyar iya fa shekarun da ake morewa duniya wai ka mutum yana more mata ko wala ka ba shekara arba'in ne yana tsallaka arba'in ya fara haɗa kayansa ƙwarai da gaske to yanzu ni dai ku gani dinnan dai saurayi matashi amma ji nake yi ya kamata in fara haɗa kayana kaga dai anan dai na san zan zubar da mutane da yawa anan ko ba ka bane ba duk da cewa na sa akwai wanda sun bi ni sabartaka amma ni ma dai ba za a da ni daga layin matasa mu ka san ka san mala an ce su shekaru ba a san su muna da wani dattijo a masallaci kullum an tambaye shekaru sai ya rage su ba ya san tsufa kwata kwata ba ya so sai ta kazar kazar dan a ce da sauran karfinsa rayuwa kenan wallahi kana tsaye za ka fara doro dole ba guduma aka sa aka make ka ba yau ce kawai za ta kifar da kai wallahi Allah nake gaya maka kana ganin abin da ba za ka iya yi ba sai gagare ka ko abin da da kana iya sai gagare ka gani ka ganin nan da kake gani na da maguji ne ni gudu amma wata ran yaro na ya min wani abu na ruga da gudu na sai na ga ya min nisa na ce tab gani ne yanzu yanzu zan kama shi na fir sai na ga ina jikin baya daguwa sai wani ya ce ai ina ba za ka ci naka ka ci na wani ba eh da kun ci naku yanzu kuma ku ba su su ma su ci ko to haka rayuwa take a karmaka Allah law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya wani bawan Allah ce da duniya tana dawwama wa ma'abutanta wallahi da manzon Allah yana raye bai mutu ba har yau haina tun da ka duba ka leka ka ga manzon Allah baya nan wallahi ka fara hada kayanka Allah ai da akwai wani alheri a cikin ta ina gaya maka da an bar Muhammadu ka yadda kar ka yadda da daɗi zancen ba shi da daɗi amma wallahi dai haka yake yana ba wanda zai dawama a cikinta kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake kanta man alaiha man min alfazil umum man alaiha wanda yake kanta fanin mai karewa ne haka Allah ya ce kowa sai ya kare amma waye zai saura fuskar ubangijin ka zul jalali wal ikram ita za saura daman kayansa ne duniyar ta su shi halice ta duniyar ma fa gaba daya karam kallahu wato ana abu sai Allah mala kaji ana magana mala nade ta za a yi nade ta yadda ake nade ta burma yana da mala'ikun da za su nade ta a ce a ce a nade ta gaba daya a jingine ta a shimfida wata kasar ba wannan ba a yi hisabi a kanta wadda ba a yi barna a kanta ba ƙasar da ba a sha giya a kanta ba ƙasar da ba a yi caca a kanta ba ƙasar da ba a yi zina a kanta ba ƙasar da ba a zubar da jini ba a kanta ƙasar da ba a yi zalunci a kanta ba ya naɗe ta ya naɗe abin da ke cikinta to me yake ciki ka duba shekaru dai gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukka duka malam shekara shekara shekara 63 ya bashi tsakaninka da Allah ka duba nawa ka wafta a cikin 63 nan nawa ka wafta wanda Allah ya fi so a duniya ya shekara 63 kada ya bashi kenan dadewa a duniya ba wai Allah yana son ka bane ka dade a duniya kai mai kyau ka daɗe a duniya ba kai mai kyau ba ka shiga uku bala'i ne ke karuwa akan wa umli lahum inna kaidi matin awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna Allah ya ce yanzu waɗannan mutane ba su tunani ma bi sahibihim min jinna wannan sahibi nasu shine Muhammadu min jinna ba shi da hauka fa a tattare da shi wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare yawo kan dutsen safa yana ta kira da daddare yana ta kiran mutanensa yana ta kira yana ta kira gida gida kabila kabila jama'a jama'a yana yawa bani fulan ya bani fulan ya kusuwa ni ya kusuwa ni yuhadhirhum ba'sallahi wa iqabihi yana tsoratar da su azabar ubangiji yana cewa wallahi ku ji tsoron azabar Allah da daddare malam ya tashi yana kira gida gida kabila kabila jama'a jama'a ya ku yan gidan wani ce wallahi ku ji tsoron gamuwa da Allah ku ji tsoron azabar Ubangiji malam da suka jiyo shi sai suka ce haza majnun da suka jiyo manzo Allah yana wani abin da da suka ce tab wannan mahaukaci ne a wani suka ce sha'irun majnun mawaki mahaukaci wani gun suka ce la rajulan mashuran matsafi suka ce ba ta yusawwitu ila sabah ba ta ya kwana yusawwit yana ta daga sauti yana cewa wai wane wane wai a ji a tsoron azabar Allah ila sabah har asuba wannan ya zama mahaukaci shine Allah ya ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna waɗannan mutane ba su da tunani sahibinku Muhammadun ku bai da hauka a tattare da shi in huwa illa nadhirun mubin Allah ya ce shi ba kowa bane face mai gargadi mabayani abin da yake muku gargadi ne wa'azi ne ai to har yanzu in ga maka maki Allah wa'azi daukan suke hauka ne wa'azi daukan suke bata lokaci ne wa'azi daukan suke shirme ne قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة dan uwanku fa Allah ya kore manzo Allah hauka dan uwanku fa babu hauka a tattare da shi in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid shi dai mai gargadi ne gare ku gaba ga azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala na mana
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض yanzu waɗannan mutane ba sa dubi fi malakuti samawati wal ardi a cikin mulkin ubangiji na sammai da ƙasai ga baki ɗaya wa ma khalaqa Allah da abin da Allah ya halitta a cikin saman nan da ƙasai min shay'in koma mene me yasa ba sa dubawa liyastadillu biha ala wahdaniyatihi dan su kafa hujja da wannan akan kadaitar Allah tabaraka wa ta'ala wa ana sa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum la'alla la'alla ma ajalin su ne ya kusa za su mutu kafin su yi imani wa yasiru ila al'azabi za su koma zuwa ga azaba fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani zance za su yi imani bayan alqur'ani in dai ba su yi imani da qur'ani ba to me suke so a kawo su yi imani da shi فبأي حديث بعده يؤمنون أي بأي كتاب غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون da wani littafi bayan littafin da Allah ya zo da shi wa Muhammadu waɗanda mutane za su gaskata wanne ne kuma babu babu annabi bayansa babu littafi bayansa so wannan aya ai kun ga dai da su ake magana ko da su ake magana ha da kafirai da mushrikai ko to wai sai yan alqur'aniyuna masu aqida qur'ani kadai sai suka dauki wannan aya sai suke kafa hujja da ita wai ai Allah ya ce fa bi ayi hadithin ba da yu'minuna wai dan me za ku yi imani da wani hadisi bayan qur'ani kula fa bi ayi hadisin kun ga bata ko kun ga yanzu nayi bayani da na fassara ma hankalin ku bai kawo nan ba to daman tunda hadisi suke so su yaka kuma jahilai ne to sai suka ce a ai su ga makama Allah ce fa bi ayi hadisin da wani hadisin ba'adahu bayan qur'ani yu'minuna mutane za su yi imani yaya za ku zo ku yi imani da hadisi bayan qur'ani kawai suka hana mutane yin imani da qur'ani a yi imani da hadisi saboda wannan ayar kawai to yanzu kaga wanda ya ji tafsirin qur'ani ya san qur'ani ya fahimta ya san zaƙin qur'ani zaukin qur'ani ya san labarin me ya faru ko tunda kaga ai kisar inda aya Allah tabaraka wallazina kazzabu bi ayatina tun daga nan ya fara sanastadriju min haythu la ya'lamuna wa amlilahum inna kaydi matin Allah ce awalam yatafakkaru ma bi sahibin min janna in huwa illa nadhirun mubin awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi ma khalaqa Allahu min shay'in wa an asa yakuna an yakuna qad iqtaraba ajaluhum sai ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da su ake da waɗannan kafiran amma yau sun dauki aya sun dawo da ita kan kan musulmi su wannan bata ne shi sa malamai sun yi ijima'i yan alƙur'ani na kafirai ne ina duk wanda ya ce ba zai yi aiki da magana annaba ba kafiri ne kuma makaryaci ne ka san me yasa na farko ya ƙaryata annabi wanda ya ƙaryata manzo Allah kuma kafiri ne sannan kuma ya ƙaryata ƙur'anin saboda ƙur'anin ne ya ce ati'ullah wa ati'ur rasul ya ayyuhal ladina amanu ba ƙur'ani dai za abu ba to ƙur'anin da za a baɗin shi ya ce da Allah abu manzan Allah to an yadda ma ƙur'ani magana Allah ne to tunda Allah ku ya ce abu manzan Allah to ina za a samu magana annabi sai hadisi ya yi ladina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah yace wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi shi kun shirya wa ma ala rasul illa al-balagul mubin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا كيف إذا قضى الله ورسوله سيش أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قرية القرآن kin bin manzan Allah ɗin kare ta Qur'ani kuma yanzu dan Allah malam da wuce fuska mutum zai je ga Allah ran tashi kiyama wai ya ce wai magana manzan Allah wai wai wai wai magana wai kato wai ƙala rasula wai ƙala ƙato shi ne fa ake ce da su ‘yan ƙala ƙato ƙala rasulullahi nan da ake faɗa manzo Allah wai shi ne wai ƙato wai magana wani ƙato in ban da ma digogi ne ba basu fan inda suke fuskanta ba tsakani da Allah shi ƙur'anin wa ya kawo maka shi eh manzon Allah ne ya kawo shi to shi ma ƙur'anin kenan dole sai da ya shiga bakin wa sai da ya shiga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙur'anin wa ya fassara ƙur'anin annabi kwanan nan wata mata ta zo wani dan uwa ya kawo ta wai wai ta zo yi ta yar ƙur'ani ce abin tausayi tana wani firirita tana zafin kai tana wane tana wane eh ni i believe in, in quran only nace to mata nawa ne kuma wai ƙur'ani kaɗai tana dukan kirji za mu yi muƙabala da kai kaza kaza kaza da sauransu na ce to ba laifi ta ɗauko wani malami wai a jami'a wai wannan jami'ar bayero wai wani malami shi ma ɗan ƙwar'ani ne shi ne sai na fara cewa na ce kai da kai za mu yi ko da ita za mu yi warai kuwa ka san an zo an haɗa maka da gyaɗa da aya da wake da gero da shinkafa gwanda ka ware ko sai ce a ni dan rakiya ne na ce to na dawo kan ta ce malam ku yi magana da shi na ce a ai daman ke aka ce an kawo mu kuma ke ce kika ce a kawo ke waje na kuma ni ke nake so zan fahimtar da ke wallahi malam ta kai ce ma abun tausayi malam ina gaya muku wannan saboda wallahi ƴaƴanku da matanku yanzu wani mutum matar fa matar wani ne amma rashin sa'a ta ce mijinta ma shi ma qur'ani ne qur'ani ma na dan qur'ani ne zalla kawo hujja cikin abin da kake dogara shi ai Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ya ce kaza kaza kaza nace a ina sai ta juya kan abu nan malam da Allah ina ne ma Allah faɗa sai shi sai sai shiru ya dariya na dariya nace nace ai kin ga tsarin magana ai kin ga da ke nake magana ba da shi nake magana ba ki gaya min a ina ne magana da ta faɗa din kuma ba haka bane nace wallahi tallahi Allah bai faɗa haka ba kuma wannan ƙarya ne babu shi a cikin alkur'ani tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yi maza maza ta sa hannunta a cikin jaka ta zaro ƙur'ani tana zaro ƙur'ani sai gashi irin ƙur'ani nan ne mai fassara da turanci na ce daidai kenan ƙwarai kuwa ai malam nama abatuwa daidai yanka insha Allah aka maka Allah ta ɗauko ƙur'ani nan ta buɗe shi ta gano ina ma ayar take tana rawar jiki kuma ina sane na ce ƙarya ne Allah bai faɗa ka ba saboda ba daidai bane abin da ta faɗa ni na san ba ka Allah faɗa ba to ka kawo ayat na ce a'a ai ni ba zan kawo ke rike ciki irin alqur'ani ne da qur'ani kika yi imani shi kadai abinda ma kika yi imani da shi nan ma baki haddace ba abinda ma kike faɗa akan sa baki ma haddace ba na ce to shi kuma yanzu wannan qur'anin da ka ɗauka mai fassara ita kuma wannan fassarar tawaye tawaye shi ma wannan din mala'ika jibril ne ga manzo Allah o ya muhammad o ya mankind o wane ne jin wa kaza kaza ai fassara ne na ce wa ya fassara daga bakin wa shi wannan mai fassara an yadda za a karɓi fassararsa maganarsa amma ba a yadda za a karɓo magana annabi ba في خلاص مجنون أو كافر سمالا أنا بتا أقرنا بتا بتا بتا سوسي labari ne mai tsawo ba sai na ba sai na tsawaita muku ba suna nan kuma akwai su kuma abin tausaya karam kalla kaga yan qur'anin nan yanzu inda suka kafa base Abuja suna nan da yawa har masallatan juma'a suke da shi abuja abuja din nan da kake gani abuja da ake zuwa neman kudin nan yana galiban ai masu zuwa neman kudi ake zuwa yawa ba dai sallah ake zuwa ko azumi ba wallahi akwai yan qur'ani da yawa a can ka san me yasa sun samu yan boko da basu karanta addini ba dan boko idan bai karanta addini ba yanzu yanzu za a kwashe shi suna nan ana hada su fada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama almuhim wannan ba ba gabar ba kawai dai ribar kafa ce na gaya muku wata rana insha Allah mun zo zamu yi magana akan aqidun yan alqur'aniyun da inda har da shekarar suka fara daga nan nan India aka fare ta aqida gaba ɗaya yar India ce duk wanda kaga dan qur'ani to made in India ne wallahi daga nan aka fare ta to sai Allah ya ce mai malam
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون duk wanda Allah ya batar da shi malam ba mai shirye da shi kaga munasabar ku duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shirye da shi wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai bar mutane wanda suke batattu a cikin ɗuguyan girman kansu ya'mahun suna cin rudu kalmar ya'mahun tana nufin mutahayyirin suna cin rudu wa yataraddadun su fadi su tashi kaiwa da komowa na'am
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah ya ce yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha ya Muhammadu suna tambayan ka sallallahu alaihi wa alihi sallama Qurayshawa ne suke tambayan manzo Allah sallallahu alaihi sallama suka ce ya Muhammad inna bainana wa bainaka qaraba fa asirra ilaina mata sa'a ka san tsakaninmu da kai akwai kusantaka da dangantaka to kaɗan sirranta mana gaya mana da Allah yaushe ne ne kiyama shine yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yaushe ne ne za a tashi kiyama ayyana mursaha ayyana muntahaha yaushe ne ne karshen ta duniya yaushe za ta kare yaushe kiyama za ta tashi sannan kuma yaushe ne ne za ta tabbata qul gaya musu ya muhammadu inna ma ilmuha inda rabbi ce ne da su lalle ilimin kiyama yana wajen ubangiji na Allah ne yake banta da ilimin kiyama wala ya'lamuha illa hu ba wanda ya sani in ba shi ba la yujalliha liwaqatiha illa hu ba wanda zai yaye maka shine yujalliha ai la yuzhiruha ba mai bayyana maka wala yakshifuha ba mai yaye maka duhun bayanin kiyama liwaqatiha dangane da lokacinta illa hu in ba Allah ba taqulat fis samawati wal ardi a ai ilimin kiyama yayi nauyi ilimin kiyama yayi nauyi ga ƙasa da, da sammai gabaki daya la ta'tikum illa baghta Allah ce kiyama fa ba za ta zo muku ba sai ba aune illa baghta ai illa faja'a unexpected yanzu kawai sai ku duru gugugugu kawai a ce kiyama ta tashi kawai faja ala ghafla shine bakta faja ala ghafla ba aune kun gafala an rafkana ana handamar duniya ana tsiya an shantake an miƙe kafa an manta wallahi kawai sai dai ka ji kiyama ta tashi shine la ta'atikum illa baghta tabli yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayanka kai ka ce kai mai ilimi ne shine hafi ai ka'annaka alimun biha kamar kai kana da ilimi dan laraba sukan ce a larabci ahfaitu fil mas'alati ahfaitu fil mas'ala ay balagtu fiha na kai matuƙa wajen ilimi a cikinta kamar dai wai annabi ya tsananta wa ubangiji shi ma ya ta tambayar sa har Allah ba shi labari wai yana suna ganin kamar yana da ilimi a kanta a qul inna ma ilmu wa inda Allah ga ya musu ilimin kiyama fa yana wajen Allah jama'a annabi ma bai san ya shi za ta shi kiyama ba mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il walakin aktharan nasi la ya'lamun da yawa yawan mutane ba su san haka ba to sai aya ta ƙarshe ce mai saboda hadiri قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل يا موسى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ni bana mallaka ma kaina amfani ko cuta kaga wannan yana nuna manzala bai isa ba wa kansa kariya ba bai sai jawo kansa wani abu sai da yaddar Allah shine la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah sai da abin da Allah ya so kafiran maka ne suka ce ya muhammadu ubangijin naka bai zai baka labari ba ya dan gaya mana kayan da zai fi sauki na ciniki kafin kaya ya tsada da Allah ku gaya mana menene mai dan arhama Allah naka ya gaya mana menene zai tsada me zai arha sai mu yi maza maza mu saya mu ɓoye kuma da Allah ka gaya Allah naka ya gaya mana ina ne za a samu fari ina ne za a samu ruwa sai mu yi maza mu koma inda za a samu ruwa izgilanci dai da rashin mutunci qul la amliku li nafsi naf'an wala darra Allah ya ce da Muhammadu ga ya musu ni bana mallakawa kaina amfani ko cutarwa ko in kare cuta a kaina illa masha Allah sai abinda Allah ya mallaka walau kuntu alamul ghaiba da na san gaibu lastakthartu min alkhair ai da na yawaita aikata alheri kaji ba wannan aya tana nuna annabi bai san gaibu ba yace da na san gaibu da na yawaita aikin alheri ka duba ba ya yawaita aikin alheri amma yana nuna cewa bai san gaibu ba amma wani da ya zo dan bida sai ce aya tawadu kenan tawadu ai ya san kai ba ai tawadu ne yake ai kai dan bida Allah ya sauke ya raba mu da bida malam wa ma masaniyar su yace da na san gaibu yau ai da cuta ba ta same ni ba to to ai na san cewa za ta same ni to da zan yi kokari in kare kaina kenan ko ba haka bane yawa sai yake cewa in ana illa nadhirun wa bashir lallai ni ba kowa bane face mai gargadi kuma mai bushara liqaumin yu'minuna ga mutane waɗanda suke masu imani to wannan shine karshen inda zamu tsaya a nan insha Allah ta'ala kuma yau zamu rufe wannan tafsiri da ikon Allah da yaddarsa tabaraka wa ta'ala saboda ina da ayyuka masu yawan gaske ba zan samu ci gaba ba sai kuma bayan Ramadana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai muna neman Allah ubangiji ya ba mu lada akai wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana ko muna roƙon Allah wannan shekara da muka yi muna wannan karatu Allah sa mana albarka kuma Allah biya wa kowa bukatunsa wanda yake da nisan kwana za mu sake haduwa Allah ubangiji hada mu da idan alheri wanda kuma bai da nisan kwana za a tafi muna fatan Allah ya sa mu tafi a sa'a kuma halin da muke ciki a wannan gari namu da sauran kasashe da garuruka gaba ɗaya muna fatan duk wata fitina Allah ya kautar mana da ita Allah ya nuna mana alkhairi ya bamu ikon yin azumi lafiya kuma mu yi ibada lafiya kuma muna fatan ba za ku manta da mu cikin kyawawa da ke bantattun addu'o'in ku ba musamman a irin da halin da wannan al'umma take ciki muna fatan Allah ya takaita mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu